الجهد فلا تنفعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده عند هذه إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله أهل الشافي لنا شافي مجر هذا مشافي ويجب عليه ينا وجبا كمسلمين ما يهلكني بلغيه حفظ بصره ya kiyaye ganinsa anin nazari ga barin yin kallo ilal harami zuwa ga haramu duk wani abu da aka haramta masa gani to ya kiyaye ganinsa ga barin wannan kallon sawa'un kallon mataye ne wanda bai halatta ba ko ganin tsiraicin wani duk ya kiyaye wala yahillu lahu baya halatta gare shi an yanzura ila muslimin yayi kallo ga musulmi binazratin tu'zihi da kallon da take cutar da shi ko da kallo ba a yi daka cutar da musulmi ba kamar harara ko kallon reni duka baya halatta illa an ya kuna fasikan sai dai in musulmin nan ya zama to fasiki ne to fa yanzu bu hijiranu kaulace masa yana waje ba saboda in baka kaulace masa ba to kana cikin hatsari kai da ba fasikin ba kana cikin tsaka mai wuya na farko dai ba a yadda ka kaunace shi ba a matsayinsa na fasi Allah ce wala tarkanu ila allazina zalamu wa tamassaku bin nar kuma ba a ce ka masa mugun kallo ba saboda musulmi ne sannan an ka ci gaba da zama da shi zai iya shafa maka kai maka koyi wannan fasikanci ko mummunar ɗabi'a to ba abin da zai kubutar da kai daga sharrinsa shine ka kaurace masa ina fata an gane duk da ya ce baya halatta ka yi wa musulmi kallon da zai cutar da shi sai ce sai dai in ya zama to fasiki ne to dai zama to fasiki ba kallon cutarwa za ka masa ba a'a kaulace masa za ka wa yajibu alai yana wajaba ga musulmi yajibu jami'i dawarihi ya kiyaye dukkan gaɓoɓinsa mastada a gwargwadon samun iko shi nan malam ya kawo maka mafi hatsari shine harshe da ido a farko ya ce maka wa yajibu alai hibdu lisani min al-fasha jiya kenan yau kuma gaya maka wa yajibu alai hibdu basarihi to ba iya su kenan ba hannu ka kiyaye kar ka zubar da jinin musulmi kar ka sace masa dukiya kar ka doke shi kar ka shafi jikin matarsa ko isa wanda bai halarta gare ka ba ina fata an gane kafa ka kiyaye kar ka je kar ka taka ka je wajen sakon Allah da ita duk sauran gabobi farji ka kiyaye kar ka yi zina da shi duk sauran gabobin ma da bai ambata ba ka kiyaye mastada a gurgurdan samun iko alhamdulillah sai mu a tabawi ya zo jiziya ta ce fasulun shafi ɗari da bakwai fasulun rabewa ke na insha Allah salatul jama'a sallah cikin jama'a sunnatu sunna ce mu'akkadatu abar ƙarfafawa wala ya hasulu fadluha falalanta baya tabbata illa bi idraki raka'atin bi sajidataiha sai da riskar cikakkiyar raka'a ɗaya tare da sujadunta ina fata an gane faman adraka mutumin da ya riski raka'a ɗaya cikakkiya tare da sujadunta a bayan liman laisa lahu an yu'ida baya halatta gare shi ya maimaita wannan sallar fi jama'atin ukura cikin wata jama'a daban inda ya samu raka'a ɗaya cikakkiya to shi ya gama sai dai ya yi nafila bayan ta in ana yin nafila amma ba ya maimaita irin wannan sallar a wasu cikin wasu jama'a daban ba wal jama'atu ita salatul jama'a sallah cikin jama'a isnani mutum biyu ne fasa'idan da abin da ya hauhawa wato ya saba wa ka'ida ta luga in aka ce jama'a kaga jam'i ne daga uku zuwa sama ko to amma a wajen sallah in aka ce salatul jama'a daga mutum biyu ne fasa'idan da abin da ya hauhawa wa man sallawa da wanda ya salla shi kadai aw lam yudrik ma al imam rak'atan kamila ko bai riske cikakkiyar raka'a guda ba tare da liman ya zo an dago daga ruku na ƙarshe ya samu sujjadu da zaman tahiyya da sallama to fa inna lahu an yu'ida fi jama'a ya halatta gare shi ya maimaita wannan sallar a cikin jama'a in ya ga za su yi sallah au ma awahidin ko tare da mutum ɗaya mutum ɗaya ne ya zo zai yi sallah shi kuma da ya yi shi kaɗai ko kuma bai rufi cikakken raka'a ba tare da liman to ya halatta ya yi sallah tare da wannan mutumin ko da wannan jama'a na wuya ma'amuma amma shi ne shi amma shi din mamu ne ma'amuman yana da yin koyi da wannan mutum ɗayan ko da wannan limamu shi ba zai zama liman ba saboda me yanzu tasa din ai ba dole ba ce shi su dole ne akan su tunda ba su sallace ta ba shi kuma yayi yanzu sakewar mustahabi ne ai ba dole sai ya sake ban ya ki sakewa sallata shi kadai ta isar masa amma zai bi ta ne ya sake cikin jama'a saboda neman falalar jama'a amma ba dole bane su kuwa dole ne akan su to shi ba zai limance su ba tunda shi yayi tasa yanzu duka wata da muke ba ka ji abin da ake faɗa ba? Eh. Eh. Kabbara harama. To, da ya zo bai samu kwaraka a ɗaya ba, da aka yi sallama shi ma sallame waye? To, kuma yana sallar aka sa shi limanci ko aka jona masa. sai da ya gama ko ko yana sallar eh ka ce masu buki ka huta za mu ce hukuncin da shi ma yana zuwa shi wannan zai yi sallah ya maimaita ta cikin jama'a ko kuma tare da mutum ɗaya ma'amuman yana matsayin mamu na wuyan da zalika tafwira amma yana mai niyyar shegawa a tafwir bizalika da wannan sallah tasa ma'ana tagwidi shine ya bar wa Allah shi ya san wacce za ta zama farilla ko nafila da dai yayi sallasa shi kadai shi a wajensa sallan farilla yayi tunda da niyyar farilla yayi ta ko to wannan ma da zai sake tare da wani limamu shi ma zai kudura niyyar farilla ɗin. Duka da niyyar farilla ne. Sannan sai bar wa Allah zaɓi. Cikin waccan da ya shi kaɗai da wannan wacce ya yi tare da liman. Amma labud da ɗayansu za ta zama farilla, ɗayansu za ta zama nafila. Amma ba shi ne zai ayyana ba. Shi ne ma'anar tafwiri ya shega wa Allah lamarin. ya duba wata ta fi masa a matsayin farilla ya ɗauke ta farilla wata ya ga dama ya ɗauke ta ita ce nafila dama shi aka yi wa ka gane da anta da ibnu umara kamar yadda imam mali ya kawo a muwatta da imam mali ya kawo wannan hukuncin na wannan mas'alar sai wani ta zai ko a ciki wacce ce zai mai da ita farilla shine sallar wacce ce zai mai da ita nafila a cikin biyu ta farkon da ya shi kaɗai ce zai ɗauke ta farilla ko ta biyu sai ce a wa anta ta ta'ala dama kai ne kake sanya ta ta zama farilla ko ta zama nafila ba ubangiji ba ne to saboda haka ka bar masa shi duk wacce ya ɗauka a matsayin farilla ita ce farilla wacce ya ɗauka ita ce nafila ita ce nafila amma dai kowace kai in za ka yi ta ganiyar farilla za ka yi ta shine ma'ana tafwidi a nan na wuyan bizalika tafwida yana mai niyyar shega lamarin ga ubangiji da wannan sallah ta amma da sharadi in kana tilka salatu gairar maghribi in wannan sallar da zai maimaita ta cikin jama'a ba sallar magariba ba ce in magariba ta yi shi kadai to ya rufe ko ya ga wasu suna yi ba zai maimaita domin ita magariba ita ce salatu wutirin nahari ita ce wutirin sallolin yini gaba daya to idan ya yi ta to ya rufe kamar da kasan shafa'i da wutiri wutirin dare shine wutirin sallolin dare gaba daya to magaruba ita ce take zama sallolin wutirin yini dan tunda alfijir ya hudo yake yin shafa'i rakatul fajr shafa'i ce sallar asuba biyu ce shafa'i ce duk nafilfilin da zai yi da rana ka gane sawa'un sallar walaha ne ko rawatib ne duk dai da kawai bibbi ne ana yin sallama sallar azhar da la'asar din gaba ɗayan su shafa'i ne da raka hurhuɗi ne ko to magaruba ce in ya zo ita ce wutiri domin raka uku ce to in yayi da ya samu wutiri a wannan yinin nasa to in ya je ya maimaita ta a bayan wani liman in ka haɗa uku da uku sun zama nawa shida kaga sun tashi daga wutiri su ma sun koma shafa'i a wannan yinin nasa bai samu wutiri ba ke shi yasa aka ce in kana tilka salatu gairal maghribi in ya zama wannan sallar da yayi da shi kadai zai maimaita ta a cikin jama'a in ta kasance ba magaruba ba ce shine aka yadda wa kadal isha haka nan sallar isha da yayi ta ba da wutirin sahihi bayan wutiri ingantacce abin da yake nufi ya yi shafa'i da wuturi bayan ya shafaki ya yi sallar isha a kan lokacinta mukutarinta ba jam'i ya kafin shigar mukutari ba kuma ya tashi ya yi shafa'i da wuturi to ko shi kaɗai ya wannan sallar in ya ga wasu za su yi bai halatta ya bi su ba wa mun uqimat alaihi tilka sala wanda aka yi iqamar wannan sallar da ake sallata yanzu wa huwa fil masjid shi yana cikin masallacin fa innahu ka sani cewa shi la yabdo bi tilka sala ba zai fara yin wannan sallar ba shi kadai alhali an yi wa liman iqama zai sallace ta in ba zai bi shi ba to ya fita waje ko ya tafi ya samu wani masallaci amma ba zai liman yana wannan sallar shi ma yana yin wannan sallar liman yana tasa shi yana tasa wannan haramun ne wala gairiya wala watanta in dai an yi wa liman iqama to ko ba wannan sallar da liman zai sallata ba ko wata ce haramu ne faradar ta farilla ce au na falan ko ta nafila ko da la'asar za a yi shi bai yi azahar ba lima an mar iqama zai yi la'asar to haramun ne ya azahar a wannan lokaci a cikin masallaci sai dai ya fita ya yi azahar ɗinsa a waje sannan ya shigo in ya samu wani abu na la'asar inda ya samu gashi kenan ko kuma liman ya fara sallar asuba ya shigo kuma ya ce shi sai ya yi raka'atanil fajiri dan yi ganin cewa yanzu aka fara sallar asuban kuma doguwar sura ake da inda a masallaci ne bai halatta sai dai kafin ka shigo ka ja ni ikama kana daga waje to wannan ka iya yin raka'atanil fajiri ka sallame ka shiga shi ma da sharadin in baka tsoron tserewar raka'a dai ta sallar asuba amma a cikin masallacin liman an masa ikama kai kai wata sallah faradan ta farilla au nafilan wannan haramun ko wannan sallar da zai sallata ko wata da bai halatta ba alhamdulillah sai risala shafi na nawa in kun shigo kun zauna kan ƙara tashi kuna tsallaka mutane in kana kan shan ruwa ko fitsari kai sun kafin ka zo ka zama kaji ko sai ba so ƙara tashi kuna tsallaka masa shafi nawa ina ina za mu tashi muna cikin babun fil fara'i wala ya rufe minan rijali wala ya rufe minan nisa'i gairu sab'in jiya mun yi maza goma ba da reshen su guda biyar yau kuma za mu yi mataye bakwai da reshen su guda uku in kada su kuma sun zama goma wala ya rufe minan nisa'i ba wanda za su yi gado daga cikin mataye gairu sab'in sai guda bakwai su ne asali ta farko ita ce albinti ya tana gadon ubanta da ya mutu wa bintin ibnu da yar da banda yar ya yar da idan babu dan ka gane ai babu ƴaƴa mata da suka kai biyu zuwa sama to tana yin gado wal ummi da uwa tana gadon ɗanta da ya mutu wal dadati da kaka wata ta haifi uwa da kaka wata ta haifi uba duka suna yin gado to a nan akwai reshe ɗaya da aka ce wal jaddati kaka ta wajen uwa ake nufi don gadon uwa ake bata ba gadon uba ba ita ce asali to idan akwai ta wajen uba za su yi musharaka da ita ita ma ta shigo kaga mu samu reshe daya wal ukti da yar uwa yar uwa anan shakikiya ake nufi sai yar uwa da abiya ta shigo yar uwa da ummiya ma ta shigo kaga mun samu reshe uku kenan don ka hada da bakwai din sun zama goma wa zaujati da mata tana gadon mijinta da ya mutu wa maulatin ni'ima da bara a bar ni'imtawa bai wadda ka ‘yanta idan ka mutu ba ka da kowa na asibai, to za ta zo ta yi gado kamar gadon ya. Bai mira su zauji, mina zauja gadon miji daga matarsa da ta mutu, in lamra su ruku waladan idan ba ta bar ɗa ba, wala wala dabni, wala wala dabni, wala ɗan ɗa, to gadon mijin nan shine annis rabi. sannan kuma da aka faɗa sawa'un ɗa namiji ne ko ya mace ce sannan ɗan ɗan nan da aka faɗa wala da izini shi ma namiji ne ko ku a ƴar ɗa ce kamar da ɗazun mun faɗa jintin ibini ita ma tana tada miji daga nisfi ya koma rubu'i saboda faɗin Allah da yace wa lakum nisfu ma taraka azwajukum sai ya kawo shara yace illam yakul lahunna waladun in ya zama matayen naku da suka mutu ba su da ɗa. Fa in tarakat waladan idan matan nan tasa ta bar ɗa, an wala da ibnin ko ɗan ɗa, minhu da wannan miji suka haifa, an min gairi ko ta haifa da wani miji daban, wancan ya rasu ko ya sake ta ta gama idda ta zo ta auri wannan, yanzu ta mutu a hannunsa tana da ɗa na wani miji, to fa lahu rubu'u za a ba wa mijin nasa rubu ne. Rabin rabi kenan. Ko? da zai ɗauki nufi an kasa shida za a ba shi uku ba shi ne rabi ba in sha biyu aka kasa za a ba shi shida to yanzu tun da ka bar ɗako jika uku za a ba to shi ne rubu a cikin sha biyu wata rufu hiya minu ita kuma mata tana gado minu daga mijinta da ya mutu tana gadon a rubu a rubu'i ɗaya bisa hudu in lam yakul lahu waladun idan mijin ba yi da ɗa wala walad ko wala walad ibn wala dan ɗa ba yi da ɗa ba yi da jika to ko da wadawa dole a ba matarsa ko makaranta rubu ɗaya bisa hudu a yin kana lahu waladun in ka uban nan yana da ɗa a ba uba ba mijin nan naka da ya bar ɗa aw walad ibn ko ya bar ɗan ɗa jika min hada ita wannan matan ne ne ta kaba suka haifi wannan ɗa ko jikan aw min gairiha ko da wata matan ne daban to fa da hasubun ita za a bata sumuni ɗaya bisa takwas ita ma za a bata rabin abin da za a bata shi ne wato rabin rubu shi kansa rubun za a raba shi biyu a bata sumuni ko da fadin Allah da yake wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فالحمد لله ميراث الأم mun gama gadon miji da mata da su ya fara su ne bare a dangi aure ne ya kawo su ko to an sallame su yanzu saura gado na nasaba malai su ga gidan lafiya ya wajen raihana ya yaran nasu jin lafiya to alhamdulillah ya uwar kudu to a gaida malam to ne hashiyatul adawi shafi na nawa hashiyatul adawi ɗari biyu da goma sha bakwai na za mu tashi ويغسل ويغسل رجليه آخر ذلك mai wankan jaraba yana wanke kafafuwansa guda biyu akira zalik ai akira zalikal gusul ƙarshen wannan wanka nasa izalan ya kun gasalahuma dan bai zamanto ya wanke su ba awwalan da farko inda wudu'ihi yayin alwalarsa alwalan nan ta farko da aka ce in ya so ya yi ta har ƙarshe har ƙafafuwa in ya so kuma ya jinkirta ƙafafuwan zuwa ƙarshen wankan to in ya jinkirta su bai wanke su ba to a ƙarshe ya gama wanka gaba ɗaya to sai ya wanke ƙafafuwansa guda biyu ƙarshen wankan ya jama'u zalikal gusulul mazkuru ko algasulu algasulul mazkur wannan wanke ƙafafuwan da aka ambata yana talowa fihi ma cikin ƙafafu aikin rijlaini لأجل أدليل تمام غسل اتكار وانكنس الواجب نواجبي وانكنس نفع كدن قوة هيدا قوة ديكي ولتمام وروه دومن تكار الولس المستعد تم السعبي والإفارو بيقال سابا يجنكم تقفا قوة shi wankan na wajibi ne wanke kafar wajibi ne a wanka yin alwala kuma mustahabi ne to yanzu wanke kafar nan shine cikar wanka na wajibi shi ne tafar alwalan nan ta mustahabi ko da ya alwalar ba dama dole ya wanke kafa ko ko bai faro da alwalar ba wanke kafa kam dole a wanka to yanzu wanke kafa zai ɗauki hukunci biyu hukuncin wanka na wajibi da kuma hukuncin alwala ta mustahabi in kana a kara kuma in ya kasance ya jinkirta wanke kafafuwan tuludu cikin alwalar tasa to waktu ba an yi sabanin kauli iza akara gasla rijlaihi idan mai wanka ya jinkirta wanke kafafuwansa guda biyu bi ayi niyyati to da wacce niyya ne daga filu ma yanzu zai wanke su da ba shi matan ya gaya maka tamama gusulihin wajibi wa li tamami wudu'ihil mustahabi to yanzu in yazo da wacce niyya da niyyar wankan janaba na wajibi ko da niyyar cika alwala ta mustahabi fa qala ibnu abi zaini ibn abi zaid al-qirawani mai mai risala yace yalwil wudu'a wal ghusla ma'an kenan yawa zai yi niyyar alwalar da wankan tunda kowanne akwai alwalar ya faro ta bata cika ba ya fara wanka eh kuma wankan yanzu shine ya kawo zuwa kafafuwa to kowanne yana nan kowanne tira yake a wanke kafa ya samu kamala ko sai an wanke kafar wankan wajibin zai cika sannan alwalar mustahab da ita ma ta cika saboda haka ya nuna du'a wal gusla wa qala al qadisi imam qadisi yace la yahtaju an yanwi al wudu baya buƙatuwa yayi niyyar alwala ana batun wajibi wai ta batun mustahabi eh ita ba buƙatar sai ya wani magana kudurar niyyar alwala wattafaqa amma da shi ibnu abi zaidin da Imam Qadisi sun yi ittifaqi ba sabani ala annahu la yubi tamamu wudu'i wanda kafafuwan nan ba zai niyyar tamamu wudu'i da kar alwala sababi da wannan wankewa wannan ba shi sabani ba shi dai wancan ya ce yayi niyyar alwala da wanka ba tamamu wudu'i wal ghusl yace ba shi kuma Qadisi yace a baya bukatuwa zuwa ga wata niyyar alwala niyyar wankansa da ya dauko din nan ya wadatar amma sai ittifaqi ba maganar niyyar cikar alwala to wa idza tawadda al-junub ba'da ghasli ma bi farjihi idan mai yin wankan janaba yayi alwala bayan ya wanke abin da yake jikin farjinsa kuma na bayan yayi tsarki da ba mai ahlari ya ce maka wayanuyi ko inda wayanuyi inda ku ko fayanwi inda ku yana yin niyya wajen wanke azzakari to in ya riga ya yi wannan tsarkin min al'aza na najasa bi niyyati raj'il janaba da niyyar daukewan janaba a wannan gurin sannan ya zo ya yi alwala to ya hazaru ya kiyaye ai ya hafazu shine ya hazaru ba da zalika bayan tunda ya wanke wannan gurin da niyyar wanka kuma yanzu ya zo ya yi alwala a cikin wankan to ya kiyaye anya masa zakarau kare shafi azzakarinsa fi hali tadalluki cikin halin tuttuɗawansa kare shafe shi da baɗi da tafi da tafin hannunsa zahiruhu mabayanin wannan magana ta mai risala ala qawli ashabi abu safar imam ashab annahu la yajibu wudu ko sake alwala baya wajaba min masu zakari daga shafan azzakari illa jibadin kafi sai inda kafin hannu ya sa malam nan ya tsaya da yin magana au jibadin asaji ba ya dauki maganar imam ashhabu wa mazhabu ibnu qasim amma matafiya ta ibnu qasim duk a malikiya ne da ashabu da ibnu qasim din almajiran maliku ne amma a matafiya ta ibnu qasim yace yajibu wudu sake alwala yana wajaba min masihi daga shafa a zakari bi baɗinul kafi au bi baɗinul ashabi kusan wannan shine yawancin malamai suka ɗauka na zanta ibn al-qasim kashi alwala yana wajen ba daga shafan azzakari da tafin hannu ko kuma da cikin yan yatsu za da fil muktasar mai khalil khalil wato muktasar khalil ya ƙara cikin littafinsa da muktasar yace audi jani bayyima ko da jefanninsu guda biyu shine ake cewa audi zambai ma shine ashmawi ai bijani bai ma ko da gefannin tafin hannun da yan yatsun tunda shi ma ana iya jin dadi aka shafa da gefen fa ilai na tahaffaz min masihi in bai kiyaye ba a cikin wankansa daga shafar azzakari wa fa'ala zalika ya aikata wannan almasa shafar azzakarin bi shay'in da wani abu min ma zukira na abin da aka ambata shine cikin tafin hannu ko cikin yan yatsu ko gefanninsu amidan da gangan ne ya shafa auna siyan ko da mantuwa walhalu alhali annahu qad aw aba ya bibi alwalansa ai akmala duhurahu ya kammala wankansa ko wa huwa bil qurbi kuma yana kusa da inda yayi wankan to a adal wudu'a ya sake wannan alwala duk da yayi ta a farko ya maimaita ta a ƙarshen wankan in arada salata jihadul ghusl amma ina nufin yin sallah fa da wannan wankan shi ne ake magana in da ma ba lokacin sallah ba ne to sake alwala wa illa in ba nufin yin sallah da wannan wankan fala talzamuhu i'adatu sake alwalan nan a ƙarshe baya lazamtar sa hatta yi da sallah har sai yayi nufin yin sallah ka gane ai har sai in yayi nufin yin sallah sai zama ka sa'irin ahadath kamar sauran hadasoci wanda dan kayi fitsari ba za a ce dole yanzu sai ka yi alwala ba sai dai in kana nufin yin sallah ko kayi bayan gari ko kayi tusa alwala ta karye wala ce kuma yanzu dole dole sai ka daura alwala ba eh Allah ma cewa idza qumtum ila salati in kun tashi yin sallah to fadkhulu wujuha kuma la ka farlanta alwala yawa to shi ma haka hukuncin wankan yake in kana nufin in ka fito za ka wuce masallaci kai sallah kuma ka taba azzakari a cikin wanka duk da kai alwala a farko to wata alwala ba ta aiki yanzu dole sai ka sake alwala in dai kana nufin yin sallah da wannan wankan wa haisu qulna yu'idu wudu'a yayin da muka ce yana sake alwala fa innahu yaluhi to fa sai yayi niyyar alwala kamar yanda mai hadathul asgari zai yi niyyar alwala yanzu wankan ka ba zai dauki wannan alwalar ba niyyar wankan ka ba zai dauki niyyar wannan alwalar ba tunda wankan ya kare wata alwalar ta warware a dalilin shafar azzakari to ya nuhi sai ya niyyar alwala bila kilafi ba tare da sabani ba inda ba'dhin yayi a wato a wajen shashin malamai la'anna al-hadath al-akbar domin asali babban hadasi na janaban ko haila ko diki kadir safa ya riga ya dauke da yin wannan wankan to tunda ya dauke hukuncin sa ba zai ma sallah ba alwalar da zaka yi bayan wankan dole sai ka mata niyya alhamdulillah zan ta da saura sai ne أذكر ورق كمان يستطيع كمان تعمل شيء شيء شيء ده مثلا خاف من القانون شيء askar shafi na talatin daidai fasulun nadewa insha Allah jarihu aksar jasadihi jarihu ne naku ko jariha To, eh jarihu to shine daidai wanda wanda ya fata ya gyara aksara ko aksari to sai ka gyara mu ma gyara mu kai shi yasa nake fada wanda bai gyara ba ya gyara jarihu mudafun ne aksari mudafun ilai jarihu aksari jasadihi launin mafi yawan jikinsa au a aba'i wudu'i wannan ma a aba'i ya kamata tunda adadi ne da au kuna ku a aba'u ko a aba'i i ba yawa to shine daidai a jala shi ma adadi ne jarihu akthar jasadihi au jarihu a aba'i wudu'ihi sai aka ce au a aba'i wudu'ihi ko kuma raunin mafi yawan gaɓoɓin jikinsa abin da yake nufi a nan akasarin jikinsa gaba ɗaya rauni ne ko kuma a'a akasarin jikin yana da lafiya amma akasarin gaɓoɓin da ake wankewa a alwala mafi yawansu akwai rauni ya fi faruwa ga ƙunin wuta eh to ga shi nan dai shi ma wutar ce da shi a an yi gobana ya kone duk jiki ya sarje to farduhu farillar irin wannan mutum a taimu taimama yanzu farillar alwala ta faɗi a kan yanzu ba mutum alwala ake ba tun da akasarin jikinsa da rauni ko kuma akasarin gaɓoɓin da ake wancewa alwalan suna da rauni ne akasarin su fuska hannaye da ƙafa ko da sauran jiki tun lafiya amma fuskarsa ta kwaile hannaye sun kone ƙafafuwa sun kone to yanzu farillarsa ta tashi daga alwala in zai sallah ta koma taimama ita ce farilla har sai lokacin da ya samu damar yin alwala sannan farillar alwala take dawo wala yuzihi kasulu sahihi wanke gaba mai lafiya baya isar masa walmasu da yin shafa ga mai rauni eh dama mai risala da yace maka ya ce maka al'ahadul qawlayni wannan ya ɗauki wancan in za a yi taimama a yi taimama gaba ɗaya in alwala za a yi a yi gaba ɗaya ba a haɗa alwala da taimama a lokaci dan cewa wata gafar za ta wanku ita a wanke ta wanda ba za ta wanku ba a biki ƙasa a shafe ta a'a in za a yi alwala a yi gaba ɗaya ana dubawa me mafi rinjaye bikilafil jirhil yasiri da saɓanin rauni wanda yake ɗan kaɗan fa inna ka sani shi yamsau zai yi shafa alal jaba'iri akan kalan tsagi shi ma ba shafan taimama ba fa ruwan zai taba yayi shafa in yazo kan wannan gaban aljaba'ir shine kalan da ake yi tsori da shi wal asa'ib da rawani bandeji dane na isaba nabi na bandeji al muzqarri ilayhi ma wanda aka buƙatu zuwa gare su karayar tana da buƙatar wannan kalan da aka ɗaure. Jamban ko launin yana buƙatar wannan naɗin bandeji. Ba ciwon ya warke ya ci gaba da barin bandeji a jikinsa ko karayar ta warke ba ta buƙatar wannan kalan ya ci gaba da barinsa a hannunsa ba. Ina fata an gane. Da kalan tsorin da bandeji su zama almutsarri ilai ma wanda ake buƙatuwa gare su. ana buƙatar su saboda za su taimaka wa launi wajen warkewa. To wannan in ya zo alwala zai taɓa ruwa ya yi shafa a kan wannan kalan ɗorin ko a kan wannan bandejin ba sai ya wanke ba, shafa kawai zai yi. Wa in shadda huma mujisan ko da ya ɗaura su yana da hadasi, ko da janaba ce da shi, sai ya karye. da aka zo aka tsola shi yana da janaba to in ya zo wankan janaba ba sai ya wanke wannan inda aka tsola ba ya wanke sauran cikin gurin kalan tsolin ya taɓa ruwa ya shafe in ma bandeji ne a kansa aka naɗe in ma a ƙauri ne an naɗe bandeji kafin ya yi launin a naɗe yana da janaba ya yi rauni aka nade in ya zo ya taɓa ruwa ya sha ina fata an gado au tajawazat al-majruha ko ta ƙetare al-majruha gaba mai rauni ita karyar kamar nan ne ta kai amma kalan an sa tun daga nan hannun dawa ba haka ake ba ko nan ne yayi ciwon amma an naɗo nan gaba ɗaya kaga ta ƙetare almajuruha gurin launin in dai ana da buƙatar sa bandejin da karan ɗorin to ko ta ƙetare ka taɓa ruwa ka shafe ta ba ruwanka ne fa in naza'ahu ma in ya tuɗe su ya kunce karan ɗorin mai gyara ya zo ko mai ɗorin ya zo zai duba ya gani ya yi alwala ya yi shafa sai mai ɗori ya zo ya kunce eh kafin ya yi sallah fa ya duba ya ga yaya ɗorin yake ko kuma ya kunce ya yi sakwa-sakwa ko kuma ya yi datti bandeji ya ɓaci da gyambo za a canja wani duk dai hali yana kamawa sai ya tuɗe su mutattajiran yana da alwala littadawi amma domin sa magani domin bandeji ba ana gyambo ba ana zuwa asibiti a yi diresin ba to ya yi alwala kuma aka zo yin diresin da ya alwala ya yi shafa sai aka kunce duk dawi domin sa magani to ba dare ya yi gaggawa ila masu ma zuwa ga shafarsu karan ɗolin nan da bandejin nan ba da shaddihi ma bayan an ɗaura idan likita ya gama wanke jamban ya sa magani ya kawo sabo ya ɗaura yana ɗaurawa to taɓo ruwa ka shafi in ma janaba ce da kai ina fata an gane in kuma a kai ne ko alwala ce kayi shafa a kansu to ana kuncewa ana wankewa ana gaba ta ruwa ka shafa in ma karan tsorin ne da aka kunce aka sa sabo aka sake ɗaurewa yana gama ɗaurewa ta ruwa ka shafa shi ke ina fata an gane amma in ya yi jinkiri to alwala ta warware Eh, saboda akwai sharaɗin almuwala wal fawru ajr ne na alwala to yanzu kuma gabar an kunce ta bayan dama farilla ta shafa ne kuma yanzu an warware kuma an maida ko da na da aka mayar ba sabo ba to sai ya yi wannan shafar da gaggawa in ya yi jinkiri alwalar ta warware saboda ya bar farilla shine alwala shine ma'anar badara din ila mazi ma ba da shaddi ma wali wali wali wali jina'ihi wannan wawul adafi ne ai fa inna za'ahuma mutadahiran li jina'ihi can ba an ce littadawi ba ya kunce kalan ɗolin nan ko ya warware bandeji na littadawi don magani to in aka mai da su ya yi gaggawa ya yi shafa in kuma ya tutse bandejin nan da karan ɗori bijina iyi saboda wadatuwarsa yanzu kare ta warke ta wadatu ga barin bandeji a karan ɗori ciwon raunin gyamban ya wanke ya wadatu baya buƙatar a sake ɗaura bandeji shi kenan yanzu ya kunce baya buƙatar a mai da shi to ga sala maudi a huma ya wanke gurgu yanzu ba shafa zai ba ya ɗebo ruwa ya wanke iya gurbin da aka kunce wannan kalan tsoro ko kuma ya wanke iya gurbin da aka kunce wannan bandeji tunda yanzu baya buƙata ga mai da shi balla tana ta in ya mai da shi ya yi tafa to dama fa ba wanke kun yayi ba larura ta kaga aka halatta masa yin shafa kuma shafar ba akan fatar sai ba akan kalan tsori ko bandeji yayi kuma yanzu an kunta bandejin ba a buƙatar mai da shi to wajibi ya nemo ruwa ya wanke iya gudu ka gane ai in kafa ce yayi wankan janaba aka kunce da ɗebo ruwa ya wanke ƙaurin in hannu ne shi ma a wanka ko alwala da yayi shafa yanzu aka kunce bandeji ko karan dolin ya ɗebo ruwa ya wanke zira'in inda aka kunce. Fa in sakalar fi salati idan bandejin nan ya faɗi ko karan ɗori yana cikin sallah to kada a yanke sallah saboda wani tsarki ya kunce a cikin shafar da ya yi yawwa yanzu ya faɗi za ba akan bandeji ko akan karan ɗori ya kuma yanzu ya faɗi to yanzu fa babu batun ci gaba da sallah ya je ya ɗauko bandejin nan in yana da buƙatar in baya da buƙata wa fa'ala malami mau ya aikata abin da ya lazamce shi ka gane a nan da ce maka ga ya yi shafa ba in ana da bukatar mai da bandeji in ya mai da bandeji me ya zarce shi shafa in ba a bukatar bandeji ciwo ya warke yanzu me ya zarce shi wankewa ka gane ai shi yasa bai sai da mai mata shafa ba zai iya yiwa da ya faɗi yanzu baya bukatar mai da shi to ya dai ya wanke abin da ya zarce shi ne wanke wata da kuma ya fara sabuwar sallar ba ya bini ba ba ginawa zai yi ba kan wancan wata dama ta ɓaci saboda sarki ya kunce ka gane ai to alhamdulillah duk da sauran su dira uku mun ta sai mu ƙara sai ne na'am a ƙarabul masali shafi na nawa yawwa shafi na talatin da biyu fasulun salatul istisqa'i a sallar roƙon ruwa hukuman hukuncinta wa waƙatan da lokacinta wa sifatan da sifarin da ake yinta kal idi kamar sallar idi ne saboda haka ba zai tsaya yana maimaita maka dan ya riga ya gaya maka yadda ake sallar idi ina fata an gane yawa hukunci abin da yake nufi na ƙabli da ba'adi ka gane da abin da yake ɓatawa da abin da yake ingantawa da sunna da mustahabi a cikin ta duk iri ɗaya ne hukunci lokacin su ma iri ɗaya ne da hantsi sifar yadda ake yi raka a biyu ne kan idi kamar na idi illa ta kabira sai kabbarorin nan da ake yi a idi a yi kabbara harama a yi kabbara shida ko idan raka ta gina ai kabbara dagowa ai kabbarori biyar su kadai ne suka bambanta sallar ruwa ba a yi a ta roƙon ruwa ana yin ta ne lizar'in domin shuka gona kenan ko au shurbin ko sha ko ku ba manoma bane ba ne gona a cikin ku amma sai an yi ruwan sama kuke samun ruwan sha to ya halatta ku fita ku roƙi Allah ya ba ku ruwa domin ku samu na sha wa in bi safinati ko da a cikin jirgin ruwa kuke tafiya ka gane ai a cikin jirgin ruwa ruwan shan ku ya kare shi ko ruwan teku zarti ne da shi baya shawo kuna tafiya a teku ake magana ka san ruwan teku yana da gishiri da zarti ba da daɗin sha in an sha ma baya kashe gishiri kuma ruwan ku ya kare kuna cikin jirgi to ya halatta a cikin jirgin ku yi salatu istisqai ka gane ai Allah ya sako muku da ruwa ku ta ruwan da za ku samu na sha ya halatta wa kurrat ana maimaita ta in ta akara in ruwan yayi jinkiri laifin ku ne yayi yawa kun fita kun yi ba a yi ruwa ba gobe kun je ba a yi ba ko kwana goma za a yi yi kayan Allah ne ba shi ne da ku roƙe shi kuma ba yi wa Allah dole. Laifin ku ne da yawa istighfarin ku yayi kaɗan. Shi yasa ake so a gabace ta da yin azumi da yin sadaka da sauran. Ya kurjul imamu wan nasu duhan. Liman yana fita tare da mutanen gari duhan da hantsi. Da a ce maka hukuman wa wakata ne zai gaya maka lokacin. Mushatan abin da yasa zai yi ƙarin bayani ne akan yadda ake fita idi. sallar idi ba ado ake sabon kaya to ita wannan ana so bushata a tafi da kafa ku ajiye motocinku da mashinanku da kekuna da dawakanku da jakunanku da laƙumanku tun nisa a je da kafa dibazulatin ko da kaya na ƙasƙanci tabazzuli shi ne shiga mara kyau tunda za ku je ku yi godo kasan godo lagwaci ne ko wa zillatin da ƙasƙanci in akwai babban riga ba kar ka saɗe in kan tana saɗe ka nuna kai mai girma ne illa sha batan ko sai dai mace mai guntun ƙuruciya ita ba a so ta ba ta ya karbi imamu wannan su ba to banda mace budurwa ko matar aure wanda take da guntun kuruciya wanda bata tsufa ba wa gaira mumayyizin da kuma wanda ba mumayyizi ba a sallar idi ba ta ji abu da su ba yana ga maka abin da ya bambanta ta da sallar idi sallar idi an ce a fita har da mata da yara ƙanana har da masu jinin haila to amma sallar roƙon ruwa ba a fita da mata masu ƙarancin shekaru kuma wanda bai zama mumayyizi ba ba ta zama dole a kansa ba wala yumna'u zimmiyun ba a hana arne arna alƙawari ahalin zimmati tunda shi ma an an yi farin ta shafe shi an samu ruwa shi ma ya shafe shi ruwa kan na kowa ne a duniya ai to in yace zai fita shi ma ya je wajen bautar sa yayi gwalaniya akan Allah ya ba Allah ya kawo ruwa ba a hana shi a ce ka je kai Allah ba da sa sai dai wani fara da zai kadaitu daga gunda musulmi suke ya koma can wani gefen sa ko ya je cocinsa ko gurin bautar gunkinsa ba za a hana shi ba ya je ya yi amma fa la miyomi ai la yan faridu biyomi ba zai kaɗaitu da yini ba ba yau in musulmi sun je sun yi ku gobe kiristoci ku je ku yi ba a'a ba a san wannan saboda masu launin imani kar yau ku kun je kun yi ba a yi ruwa ba gobe su sun fita a yi wataƙila taku aka amsa amma aka jinkirta sai gobe kaga za su yi muku goli mu din da kuke ki kuke cewa addinin mu ba gaskiya bane mu ne muka yi addu'a aka samu ruwa to ba za a yadda su ware wata rana duk a rana ɗaya za a fita sai dai infiradi a nan a gurin bautan ne ya zama daban-daban shi ya kaɗaita a wani gurinsa daban kuma musulmi kun kaɗaito a gurinku daban to alhamdulillah amin Allahumma alwadi me motsa bai zo ba ina ne shafi na ɗari da saba'in ranar rabi a tabbini na bakwai a za ka sai na alifin ba na muzajin ya allazani gaba allazani waɗannan su biyun nan gaba da suka faku suka yi tafiya ja'a sun zo kaga a nan fi'ilin mufradi ne ja'a a ba ce ja'a ba saboda ne ya zo a farkon jumla jumla ce fi'iliya kamar yadda mai mulha ko yake cewa wa wahidil fi'ila a farkon baitin ka kaɗaita fi'ili ko da abin da ya biyo baya na fa'ili tasniya ne ko jam'i ne inda jumlar fi'iliya ce amma da jumla ce ismiya to dole ne fi'ilin ma ya bi sunansa wajen biyantawa da jam'i da cewa kai allazi na gaba sai a ce ja'a ba za ka ce ja'a ba allazani kai allazani gaba sai a ce ja'a allazina gabu sai a ce ja'u amma in fi'ilin ne a farko sai a ce ja'a kamar yadda ake gaya wa muku rabi ba to ake ja'a zaidu ba to ja'a zaidani ja'a zaiduna duk ja'an in dai jumla fi'iliya ce ana kaɗe ta fi'ilin in ya so sunan da ya biyo baya ya ɗauki tasmiyarsa ko jam'insa to wannan jumla da aka ce ja allazani gaba kaga allazani ismul mawsul ne gaba shine filan alifin tasniya nan da mir tasniya shine aidi ja'a fi'lu madi mabniu ala al-fati abin gina ne akan fata allazani wanda ismul mawsul din na allazani fa'ilun shine fa'ili shi yasa aka mazurfa da alif ba sai allazaini ba inda kisra ko fara ne allazaini za a ce da ra'aitu kace sai ka ce ra'aitu lazaini ka gane ai to fi'l madi mabni ala al-fati allazani fa'il mabni ala al-alif abin ginawa ne akan alif fi mahalli rafi'in amma a mahalli rafi'a yake wannan alif na allaza din nan akan sa ake ginawa mabni ne amma fi mahalli rafi'in gaba gaba fi'l madi to kaji ya cire alifin zai ɗauko maka fi'ilin shi kansa gaba din nan gaba shi gaba fi- fi- eh, fi'lu madin wal alif wannan alifun damirun damiri ne na tasniya kuma fa'ilun shine fa'ili mabniyun abin jira ne ala sukun amma fi mahallin rafi a mahallin ruku'a yake tunda fa'ili ne wal jumla da ita jumlar gaba ɗaya ta tila ce ka gane ai jumlar me me jumlar eh? gaba din gaba daban ai shi ma alif din daban kada su kaga su zama jumla kenan to tila ne na ismul mawsul ismul mawsul shine allazani to alhamdulillah sai ne shafi ɗari da nawa shafi na ɗari da sha takwas to ina za mu tashi to na uku shine ma yudafu ila jumlati wujuban wa jawazan abinda ake raba shi zuwa ga jumla shi ma mudafu ne amma ba ana raba shi zuwa ga suna bane abin da ya bambanta shi da mudafun da muka yi a baya shi mudafu wa mudafu ne ai duk sunaye ne ko to shi wannan suna ne amma ana raba shi zuwa ga mai jumla wujuban ga wajibci wa jawazan da kuma halacci al'amsila misali jalastu na zauna haisul manzaru jamilu gurin da abun kallo yake kyakkyawa ta gane ai haisu ai ai mudafun ne to mudafun ilai da aka laba shi ne almanzaru jamilu kaga jumla ne sai an ka ɗauki wannan za ka ta almanzaru jamilu ya zama mutada da labari kaga jumla ce mufida amma aka laba haifu din zuwa gare su wujuban gawazi jalastu na zauna haifu ya zumulu manzaru gurin da almanzaru abun gani ya zumulu yake yin kyau can almanzaru abun ganin jamilu kyakkyawa nan kuma ya zumulu manzar abun kallon ne yake yin kyau jalastu na zauna haifu jamulal manzar gurin da abun kallo ya kyautata duk ma'ana ɗaya ce amma sigogin da aka yi amfani da su wajen jam'in ya bambanta almanzar jamilu ya jumulul manzar jamulal manzar almanzar jamilu abun ganin kyakkyawa ya jumulul manzar ab- wancan jumla ne ismiya almanzar suna ne jamilu kyakkyawan mubtada da labari jumla ismiya ya jumulu kuma jumla ce fi'iliya saboda ya jumulu fi'ili mudari ka gane ai kamar zaidun qa'imun ko kuma ka ce qama zaidun wancan jumla ismiya wannan jumla fi'iliya to nan kuma da kace jamulal manzaru jamulal manzaru shi ba jumla ne fi'iliya al manzar jamula ya kyautata sai dai wancan ya zumulu fi'ili ne mudari shi kuma jamula fi'ili ne madi ji'tu izil matsaru hatilu ko na zo yayin da ruwan sama yake kwarara shine hatilu din ji'tu na zo idza hadalal manzaru ko iz hadalal manzaru lokacin da almadaru ko to iz hadalal madaru ne lokacin da ruwan sama ya kwarara kan haɗilun yana kwarara ismu faɗi nan kuma haɗala fi'ili ma bi na zo ne lokacin da ruwan sama haɗala ya kwarara ajibuka ina amsa maka ujibuka ne zama ujibuka ina amsa maka idza da autani idan ta kira ni ajibuka ko ujibuka ina amsa maka irin wancan idza tad'uni ko idan kana kira ni sai idza da autani in ka kira ni idza tad'uni idan kana kira ni kaga wancan ma bi ne na da'a wannan mudari ne na tad'u ina fata an gane nazala al-madaru ruwan sama ya sauka ala hilil fallahu qanidin a lokacin da manomi ya ɗebe ƙauna au hina in kaga dama ka ce eh eh au hina shine ai nazala al-madaru ala hilil fallahu qanidun au hina al-fallahu qanidun shine ma au hina dan an baka gatsu kisra ne da fata ko aladin in ta dauki alhinu suna to sai a masa kira ya zama madururin ala. in kuma baya sarrafuwa sai ka sai hina in ya zama mabni ne kenan nazarar matsaru alahini ko alahinan fallahu qanitu ruwan sama ya sauka a daidai lokacin da manomi ya ɗaiɗe ƙauna daga samun ruwan sama haza waqatun yukafa'ul mudidduna wannan lokaci ne da ake yin aw haza waqatu fa fa ɗaya ce ko haza waqatu yukafa'ul mudidduna waqatu shine mudafun din yukafa'ul mudidduna jumla ce ana yin sakayya ga masu kokari au ko kuma ka ce waqata wannan lokaci ne haza waqata yukafa'ul mudidduna wannan lokaci ne da ake yi wa masu kokari takayya mukafa shi ne mukafa wadda da sunan shi ne mutane durtuka fi zamani fi zamani fulsati ba fi zamanin ba durtuka fi zamani fulsatin fi hali au zamana durtuka na ziyarce ka fi zamani fulsa cikin zamanin da ka samu rabo fil imtihani a cikin jarrabawa au ko ko an kai na maka sai durtuka fi zamana fulsa cikin zamanin samun rabonka fil imtihan cikin cin jarrabawa alhamdulillah duka wannan abin da ake raba shi ne zuwa ga jumla mudafun ne da aka raba shi zuwa ga jumla alhamdulillah ta'ajjub sai ne tajjub jami'u lil usul shafi na nawa kitabu taharati شافي نصب عند بقي التاج الجامي كتاب الطهارة للتاج لديه بيان القليكي وفيه أبواب ثمانية أتكنس أقوي بادي بادي قدا تقص كتاب الطهارة هنا قلنا بجبادي تقص أولا للتاج لا التاج الجامع للأصول الباب الأول بادي نفرقه أتكن كتاب الطهارة fi fada'il tsahara cikin falalolin tsahara kanta ba hukuncin ta ba tukun falalarta da Allah yake yi wa wanda ya yi ta ya rike ta alallahu jalla sha'anuhu Allah madaukakin sarki ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yataqahharu fihi a cikin masallacin Quba ka gane ai ai fi masjidin Quba rijalu akwai wasu mazaje min al-ansari bin shari yuhibbuna da suke so an yi tsaharu su dinga tsarkakewa bil hajar wal ma'i fil istinja'i suna so su dinga yin tsarki da dutse da ruwa sai sun yi istijmari sun goge da dutse sannan kuma su sa ruwa su wanke fa habbahumullahu sai Allah ya so su wa a'lama bihi rasulahu ya sanar da manzansa wannan san da ya musu shi ne yake wallahu tuhibbul mutahhirina ai al mutahhirina shine mutahhirina an yi idgamu ta'i fi ta'i sai sai sai ta zama shadda Allah yana son masu tsarkakewa kaga wannan falala ce ta tsarki idan mutum yayi musamman wanda yake hada dutse da ruwa wajen istinja'i an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama qala za Allah yace inna ummati haqiqa al'ummata yud'auna ana kirawo su ay ya'tunal mawqifa za su zo filin tsayuwan alkiyama da fasilil qada'i domin yin hukunci ga mutane da halittu hala kauni halin kasan cewa shi ne gurratu yud'auna ana kira al'umma ta yawmal qiyamati gurran masu sofa ne ay jamu agar wa aslul gurra bayabu wajhi jabhatul farsi kaji ba hasken goshin doki wal muradu huna an takuna wujuhun bayda'a nayyira fuskocin su ta zama farare nayyira mai haske shi ne gurran din masu hasken fuska muhajjalina masu danda danda jam'u mahajjal wa asluhu asalin mahajjal alfarasu allazi fi yadayhi wa rijlaihi bayadu dokin da hannayensa kafafuwan gaba su ne yadayhi wa rijlaihi da kafafuwansa na baya bayadu akwai haske shi ake cewa mai fari biyar dagoshi shine guru agar ko na kafafuwa guda hudu shine tahajili shine farasul muhajjal doki mai danda hausa ma da suna tace ga danda dokin kala ko mai danda suke nufi gurran hasken fuska muhajjalina hasken kafafuwa hannaye da kafa min asarin rubu'i saboda gulaben wankewar alwala musulmi zai alwala yana wanke fuska ai da ita Allah ma ya fara fabtilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ko wanda a ƙarshe yake wa arjulakum ila al-ka'bayn to waɗannan kababuwan da ake wankewa banda wanda ake shafa wanda ake shafa shi kai ne amma duk wanda ake wankewa da Allah ya bada umarni a Qur'ani to za a zo suna haske ranar tashin alkiyama amma nista da minkum an yuqila gurratahu wa ta to duk wanda ya samu iko daga cikin ku ya tsawaita wannan sofanan nasa na fuska lamba ta goma an yaji da alal wajibi fi ghusl al wajhi wa ghusl al yadayni wal rijlaini falyaf'al to yaje ya aikata li'annahu kama zada fil ghusl kama inda ya kara cikin wankewan alal wajibi zada nurahu nuruhu hasken sa zai kare yau mai kiyamati karamatin min Allah li hadhihi al umma قال البوسيري إمام البوسيري ياتي أشكر البردة شاكت لا لهم فيما تميزهم والورد يم والورد يمتاز فيما بسيما عن السلم رواه الخمسة وجه حديث مرة ويساد بيان سكر ويشيش إلا أبا داود أما دا أبو داود أشكر ست سيهاري بخاري دا مسلم ابن ماجه ترمذي نسائي بسر ويشيش إلا أبا داود وعنه دغ ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياكي الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا kin bana shiryar da ku ba ga abin da Allah yake shafe zunubai da shi wa yarfa'u bihi darajat yake ɗaukaka darajoji da shi qalu suka ce bala ya rasulullah ai za ka shiryar da mu ya ma'aikin Allah qala yake isbagul wudu'i cika alwala alala makari abu satina ya yi lamba ta sha biyu ai amaluhu kamilan aikata alwala cikakke da furudi da farillansa wa sunani da sunnoninsa shi da isbagu luru cika alwala alal makari ai walau fi auqati shidda ko da a cikin lokutan tsanani kalbarbi kamar a gaya mun sanyi ana tsananin sanyin hunturu ba ka da ruwan dumi amma ka daure kai alwala duk da ba daɗi wal maradu da halin jinya daga hannu da kyar daga kafa da kyar motsa gabar ba da ciwo amma haka dai tilas jikin baya so saboda launi ko jinya amma tunda wajibi ne haka kai ta ka daure duk da ba daɗi duk da ciwo kai ta cikakkiya to wannan yana shafe wa mutum zunubai yana ɗaukaka darajojinsa a wajen Allah. Sannan ce wa kasaratul kula ilal masajid da yawaita taku zuwa masallatai. Ko gidanka yana da nisa amma ba ka kasala. Duk sanda aka yi kiran sallah za ka tako ka zo a yi sallah da kai kuma ka koma. Ka gane ai shi da kasaratul kuɗa. Biddani kuɗa. Jamu kuɗuwa. Ba sai la tattabi'u kuɗuwati shaytan. Ko وهي ما بين القدمين shine fadin da yake tsakanin takun kafa guda biyu wa bil fata wa bil fata in kace kada ko al marratu min naqal al qadam shine marra daya na cirawar kafa eh dagawa ka aje shine kada in kace kuda taku biyu in kai ka ɗauki ta dama ka ajiye ka ɗauko taku dama ka ajiye to abin da yake wannan faɗi shine kuɗa ai nan kaɗa ya kawo oh kaɗa ya kuɗa nan ya kawo ba kasratul kuɗa ila masaji almasajid lil jama'a yake nufi yawan taku domin zuwa sallar jama'a wa nawiya da sauran ibadu duka wa intizaru salati ba'da salah da sauraron sallah bayan sallah ai bi azmihi da azama sa'alal farli asali ga farilla ta biyu zaman da yana sauraro bayan ya idar da farilla ina sauraron lokacin wata farilla ba da filin awwal bayan ya aikata farilla ta farko yana sauraron ta biyu to wannan sauraron sawa'u daidai yake cikin falalan sallah bai iya tiljami awwalan ko ba da التفصيل الأول سواء بقية الجامع أولى يا ونزو أتكم مصلاة جمعا أولى قد ونزبع إن إن إن إن da sigar jami'i in kuma a'a ya zauna a masallacin ko bai zauna ba amma dai wai a nan ko da ya fita ya je gida amma kullum sai yana sauraron yaushe za a kira sallah shi ne ma'anar abin da shi malam ya fahimta a nan inda manzo Allah bai ce fil masjidi ba kawai ya ce intizaru salati ba'da salah sauraron sallah bayan sallah bai ce fil masjidi ba ya ce fa zalikum ribadi waɗannan abubuwa da aka lissafa su ne ribadi asaluhu asalin ar-ribadu al-iqamatu fil haddi tsayawa akan iyaka baina nawa bainal kuffar iyaka da kake tsakaninmu da kafirai mu tsaya a wajen da makamai da hibzul muslima domin kiyaye musulmi ka a zo a yake su shine asalin arriba wal muradu huna amma abin da ake nufi a nan anna hadhihi al umura waɗannan al'amura da manzo Allah ya lissafa hiya ribatul kamil sune dako ko girkin daga cikakke wal jihadul akbar shine jihadi mafi girma liman nafsi minha saboda ya hana zuciyarsa a san san zuciyarsa waɗannan abubuwan duka sai an daure an danna zuciya ake samun su isbagul wudu'i fi alal makari kaga ba kowa ne zai iya ba ko wani sallar ma baya iya yi in san yawa yana jan bargo sai rana ta hudu amma kai ka yage gaci ka dai duk da ba daɗi kai alwala to kaga ka saba wa san zuciya to kuma jihadun nafsu shine akbarul jihadi saboda haka yace wannan shine asalin ribadi fiye da wancan da ake duk da falalarsa rawahu muslimun wa turmizi wan nasa'i alhamdulillah sai wa kai ayyukan sani nan dalil eh mutane ba to jiya mun ba su kada wannan To ina za mu tashi? Shafi na sittin da? To, ina ne shafi na sittin da hudu? Wa kana yi huka, ya kasance ana hakaito labari a sama ne ko a ƙasa. To, na gani, bayan wakana ustazu na? Oh, sittin da nawa kace? Daga sama? to na gani wa kana yuka ya kasance ana hakaito labari an shaikul islami daga shaikul islam al-isbijani mutumin isbijan can yankin kasar rasha ne annahu wa qala fi zamani tahsilihi wa ta'allumi fataratu annahu cewa shi fataratu yancewa ta karatu wa lahu ya afku gare shi fi zamanin tahsilihi a cikin zamanin neman iliminsa wa ta'allumihi da neman iliminsa ya ya gamu da fatara yankewar karatu isna tai asharata sana tsawon shekara goma sha biyu bin kilabil mulki saboda juyin mulki ya yi lamba ta uku ai da sababin inzali sultani zamani dalilin sauke sarkin zamaninsa wa julusi akal da zaman wani sarkin makanan gurbin sarkin zamaninsa shi din ya da alaka da sarkin wanda aka yi juyin mulki na hannun dama ne to da aka yi juyin mulki watakila sarkin ma ɗaure shi aka yi ko kashe shi aka yi adan an ce juyin mulki yawa ɗayan biyu ne ba za a ma juyin mulki a barka ka dinga kwana a gidanka ko yawa in ba a kashe ka ba in ba a kashe ka ba juyin mulki an kama ka to kurkuku za a kai ka ko kuma sannan ba kai kare ba duk wani duk wasu mukarrabanka sannan hannun damar da kuke gudanar da mulki tare su ma za a kakkama su to sai ya ji tsoron kada wannan abin ya shafe shi sai ya yi hijira fakaraja kafin fakaraja ya yi hijira ya bar wannan yankin gaba ɗaya kasan dai ba zai koma ƙauye da yake ƙarƙashin wannan sarkin ba ko wani lokal gamman dole sai ya bar yankin da wannan sarkin yake da iko to dole ne ya ƙauyace wannan yankin gaba ɗaya to da wannan waƙi'a ta ƙare ko ta gushe ko dai aka samu tulu tsakanin da sabon sarkin ko shi ma sabon sarkin ya mutu wancan abin ya ƙare to da ya dawo fakare da ya fita ma'a shariki tare da abokin karatunsa wanda da shekara goma sha biyu da ta wuce kafin sha biyu a yi mulkin tare suke ɗaukan karatu a gun malamin sai ya zama a shekara goma sha biyu na malamin ma yaron sai ya fita tare da wannan aboki nasa fil munazara suna yin munazara tare ai fi fi mahallin munazara shine fi fil munazara gurin da suke yin munazara ila yasu yumkinuhum man istimrar fi talabi ilmi zuwa gurin da yake tabbatar musu su ci gaba da neman ilimi wa zalla suka kasance yadrusani suna darasin karatun da aka yi bayanan ma'an gaba ɗayansu isna ta asharata tana tsawon shekara goma sha biyu ka gane a lokacin yana ɗalibta ya fita da abokinsa suka je gurin da suka samu damar da za a zauna su yi wannan karatu a gaban wani malami suna yin nasu sabo a gaban malamin kuma suna yin munazara ta abin da wancan ya karanta lokacin da wancan yake gudun hijira kuma bai ce tun da yanzu kai aboki na da muna da shakkan lokaci kullum ka biya mun karatun kwana biyar ko karatun kwana goma ai za su iya yin haka amma duk inda aka yi karatu aka tsaya a wannan littafi na kwana ɗaya a gaban malamin da to mu ma mu tsaya a nan kowane littafi suka ɗauko haka yanda shi wancan ya yi a gaban malamin su lokacin da shi yake gudun hijira to haka ake iya nan bai rena abokin karatun ba kuma sannan bai ce tunda ina ganewa ka biya min fiye da na kwana ɗaya ba haka suka zauna ya duru salihi ma'an suna karanta wannan karatun tare isna ta asharata suna tsawon shekara goma sha biyu a ƙarshe fasara sharikuhu wannan abokin nasa abokin shakul islam isbi jani din wanda suka yi wannan munazara ta shekara goma sha biyu tare shi a ƙarshe ya zama shaikal islam lishafi'iyyi a zamanin sa a yankin su shine shaikul islam a wajen shafi'awa shi ba shafi'e ne wa kana shi ya kasance abokin nasa huwa shi shafi'iyyan dama ba shafi'e ne shi ko wannan ya zama shaikul islam a yankin su na isbi jani to alhamdulillah saura kaɗan ko? Wa kana ustazuna malamin mu a sheku datti da malami alƙali wanda yake alƙali a zamaninsa al'imamu shugaba fakarul islam shi kuma ba shekul islam ba ba hujjatul islam ba shi fakarul islami ne alfaharin musulunci qadi khana wala shi masa qadi khan ya kulu ya kasance yana faɗa yana cewa kasan qadi din ai alƙali ko khan din laƙabi ne tun daga falisa har hindu kalma sai ta girmama ba akwai salman khan ba salman da ba khan daban akwai amir khan amir daban khan din daban laƙabi ne khan din yawa to shi ƙadi ƙadi that was his amjad khan ko ai amjad larabci ne Am- amjad eh, ah, alifu tafdi ne na- na majidu almajidu wannan kuma amjad sai aka sai amjad khan ko salman salman ne to shi wannan kadi ne dama ta maka alkadi al'imamu sai aka zona masa wannan lakabin farisawa tun tun daga farisa in ka ɗauka har ka dangana da hindu kalma ce ta girmamawa asali ga malamai Eh, su- sunan malamai ne yawa musulmi ne musulmin ma malami asali Ah, yanzu a nan ba ana yin malamai ta kwara ba hannu ma a ce faɗi suna ce gwani tun jariri ma a ce gwani musa kuma har ya girma wannan sunan in ma ya zama a tajiri a duka ta alhaji gwani amma gwani asalin sa sunan ne amma wanda ya tafi ba ma an an samu ga aina ga wata to haka Salman Kalli ka gane ai da da Amjad Khan kai ka dauki Hausawa akwai Malam Audu kuma ba za a cire malam din ba shin yana jariri saboda sunan malami ne ko ma ya girma ya zama attajiri sai an hada da malam din nan a gane shi to haka kalmar Khan din take suna ce ta girmama malamai na addini tun a zamanin farko saboda haka shi ma zai maka qadi khan qadi din alƙali ne khan din girmamawa ce irin ta su kamar ka ce gwani ko sayyinna ko malam eh a a giran din ai turanci ba akwai giran faza ba to dauke giran din kat din asali qadi ne qaf bale wani ma ba kadi suke cewa ba eh giran kadi ko ƙafi din ne eh amma amma alƙali da ya zama giran din ai ya hau ko yawwa amma aka ce ƙafi ba akwai idrisa kadi ba suna da shi a Borno da ya rasu Allah ji karai kadi din ai alƙali da ƙafi ne saboda harshen kaulu suke mai da shi kamar dalu wanda an hausa ne sai sai sai zama da shi lamu a ce alƙali ko alƙali ne يقول شيء فقر الإسلام قاضي كان ينا شوى ينبغي للمتفقه ينا كماتا جميل من فكه أن يحفظ الكتاب وما يدعي وقال هذا في الكتاب ده من كتب الفكه لقد تتفهم فكه دائما كويش أبونا جالسي ده حدا يحدد شهو كنته هو مثلا ده لفظ بيحدد شيء أما هكنت الكتاب أكان سيكي duk inda aka taba ko aka karanta zai fassara ya faɗi ma'anar hukuncin shi ne ma'anar hadda a nan ba hadda sai lafazi ba ka fahimci ma'ana ba in an hada da haddar lafazi walillahi alhamdu nurun ala nuri amma dai hukuncin ake nufi ya zama ko yaushe ko daga bacci in ji hausawa ko daga bacci aka tashe shi zai iya kawo hukuncin littafin nan gaba ɗaya to idan ya yi wannan to ya ɗora ƙadaminsa akan fahimtar karatu fa tayassara lahu ba'da zalika hibzu ma sami'a min al-fiqh to kaji hibzu ma sami'a haddace abin da ya duk abin da ya ji nan suke na fiqh fa ya tayassara lahu zai yi sauki gare shi ba'da zalika in ka haddace hukuncin littafi daya ka gane aiki to idan littafin da aka ji sai ka ji kamar mai ta maka karatu baya kamar mai ta maka aiki duk abin da za a faɗa ka ba a fassara ma ka san me za a faɗa ina fata an gana kawai sai dan ƙarin bayani za ka dinga ƙara samu kaɗan kaɗan kana haɗawa abin da abin da ka sani a baya sannan in ka je na gaba shi ma sai ka ji kamar wanda kai a baya kake maimaita shi ma na gaban ka to da haka in ka ɗau littafin da baka taɓa ganin sa ba ma sai ka karanta kuma ka fahimci amma in ba ka yi wannan ba to akwai sauranka duk littafin da aka shiga to sai dai abin da Allah ya yi wannan hikima ce ta malamai a yi kokari a haddace hukuncin littafi dai ko da karami ne ko kawaidin nan a ce duk hukunce hukuncensa ka sani to duk littafin da za ka yi a gaba zai zo maka da sauki wajen fahimtar su alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم مالي أبوك لا لا لا لا أولي علي لا لا لا عليكم ولا أبوكم قولك علي محمد لا لا لا أبو عليكم سيدنا الحمد لله أبو عليكم alaji barka da yamma gida lafiya ya mutane gida wala yasa to na gode Allah ya sa